أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Eh, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa gaba daya da wanda suka bi su akan tafarki na gari haɗi zuwa ranar ƙarshe bayan haka a cikin darasinmu da muke gabatarwa daga lokaci zuwa lokaci akan wato eh, الفوائد المستفادة من الآيات كو التأملات في الآيات القرآنية الكريمة أنقالي كو الاستنباطات من خلال الآيات الكريمة أه، منا gabatar da darasi kuma mun ɗauko wurare daban-daban أه، har muka yi ɗauko cikin suratul shu'ara kuma mun ɗauko cikin suratul baqara har muka yi karatu wato daga أه، abin nan karatu guda biyu daga ya ayyuhal ladina eh, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Na'am.
a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi inda muka tsaya wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala mathalul ladina eh, yunfiquna amwalahum fi sabilillah ko ba haka ba Na'am.
to idan muka duba eh, wannan ayar ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya nuna munasabarta da ayoyin da suka gabata raddun ne ila tahrid fil infaq fi sabilillah kama an sake dawowa ne akan maudu'i na ciyarwa an gane ko a cikin hanyar Allah jihadi kenan Eh, duk da yake wasu malamai sun ce fi sabilillah ba jihadi bane kawai amma galibin fi sabilillah in ta zo tana nufin jihadi Na'am.
ko ba haka ba Na'am.
ya ce akwai ayoyin da suka gabata kan zancen infaki in muka duba akwai man zalladhi yuqridullaha qardan hasana ko ba haka ba akwai ayar wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin da sauran dai ayoyi to kenan mathalul ladina kalima ta masal tana nufin misali ko kuma tana nufin sifa مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أنغاني كو أتكن سورة واتو الرعد كينا دول ديكي أكوي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس أتكن سورة محمد كو سورة القتال Na'am.
ما حد القرآن سياي حتى to masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu dan ɗaukakar da kalmar Allah an gane ko Na'am.
ka masali habbatin to kamar misalin habba ne in an ce habba wato kwaya ba kwaya ba wadda yan kwaya suke sha Na'am.
eh kwaya ta gero ko kwaya ta abin da ake shukawa Na'am.
ina fata an fahimce ni Na'am.
ambatat sab'a sanabil an gane ko kwaya guda ce aka shafka sai ta fitar da zangarniya ko zangarnu guda bakwai Na'am.
an gane ko ko kanu guda bakwai Mm.
fi kulli sumbulatin mi'atu habba Mm.
a cikin kowace sumbula wato kowace zangarniya kenan Mm.
akwai wato kwaya ɗari Mm.
kenan za a samu wato kwaya ɗari bakwai kaga ka ba da ɗaya kenan misali in ka ba da dala ɗaya za ka samun wato ɗari bakwai Na'am.
an gane ko Mm.
wannan shine abin da ayar take son ta bamu Mm.
Eh, duk da yake a cikin littafin eh, ma'anil abniya na ustadu Dr. fadil samar ra'i ya kawo bambanci tsakanin wasu abniya na larabci Na'am.
ma'ana in ka iske qur'ani ya amfani da wani bina'i ko wani jam'i ko wani masdar sai ka iske ya yi amfani da shi a wurin da ya cancanta sai ya kuma ya amfani da wani a wurinsa wannan yana daga cikin albalaga al-ikhtiyariya al-qur'aniyya kenan eh, eh, albalaga al-qur'aniyya fi ikhtiyari al-alfaz Na'am.
ina fata an fahimce ni Na'am.
to kaga nan sai ce eh, ambatat sab'a sanabi Mm.
fa'a'il kaga jam'i ne wanda yake nuna abu yana da yawa Na'am.
an gane ko Mm.
idan muka duba cikin suratu yusuf sai ya amfani da wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulat na'am an gane ko Mm.
to kaga sumbulat jam'u muannathus salim ne Mm.
me yasa yake bambantawa tsakanin jam'in su an gane ko na'am yana son ya nuna cewa saboda jam'i na fa'a'il ya hina uh, wato uh, sumbulat mm, an gane ko na'am yawa tunda na ana zancen infaqi ne da riban yawa shi yasa sai an kai amfani da wannan jam'i a cikin ma'anil abniya ya kawo wannan uh, duk da yake waɗansu ijtihadat da yayi uh, za mu zo bayani kansu ba kowa ba ko ina ne ya samu dacewa ba tunda dan adam ne gaskiya ne na'am fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Mm, Allah yana ribanyawa ga wanda ya so mm, a nan muna da maudu'i na alkur'ani ribanyawa mm, dama ayyuka na kwarai ana ribanya su munanan ayyuka kuma ba a ribanya su sai dai a girmama su mm, don Allah ya ce wato eh, inna Allah la yazlimu mithqala dharra na'am an gane ko Allah baya zalunci kenan ba a ribanya maka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha an gane ko ko kuma falahu ashrun amsaluha a qira'ata yaqub na'am ina fata ana fahimta ta mm, to ala ayyati hal wallahu yudha'ifu liman yasha wannan ita ce qira'a ta jamhur akwai qira'a wallahu yudha'ifu liman yasha daga da'afa yudha'ifu tad'ifan waccan ko da'afa yudha'ifu mudha'afatan na'am ina fata an fahimce ni mm, to idan muka duba a nan wato eh, imam eh, ibn kathir da imam wato eh, ibn amir mm, da imam abu ja'far da imam yaqub sun karanta yudha'ifu yana ribanyawa to ribanyawan nan sai ka tattaro ayoyinta domin nan ya nuna Allah yana ribanyawa to ribanyawan nan ya take na'am ina fata an fahimce ni Mm.
to kaga akwai ayoyi cikin qur'ani na'am misali inna Allah la yazlimu mithqala dharra a cikin suratu an-nisa wa in taku hasanatan ko hasanatun in muka duba eh, imamu nafi' da kuma imam eh, ibn kathir da imam abu ja'far sun karanta wato eh, wa in taku hasanatun sai ta zama tonan kana wato ita ake kira tamma wadda ana kaddara wujida in ana son a gane ta wa in kana zu usratin ay wa in wujida zu usra kenan wa in taku hasanatan wa in wujida hasana an gane ko Mm.
su ko sun sauran sun karanta wa in taku hasanatan ina fata an fahimci ni in ta kasance kyakkyawa sai zama to kana ta mace tana buƙatar kenan wa- da yace mithqala dharra wa in taku hasanatan ay wa in taku lil fi'latu hasanatan yuda- yudha'ifha ko ba haka nan bane sauran ƙurra sun karanta yudha'ifha kamar yadda muka yi bayani eh, eh, wato eh, ibnu kathir da ibnu amir da kuma eh, eh, abu ja'far da yaqub su- su ma nan sun karanta yudha'ifha to a nan abin tambaya yudha'ifu da yudha'if ne alaƙa tsakanin su ana iya cewa ma'anar su ɗaya an gane ko suna ribanyawa ko ko a'a yudha'ifu ya fi karfin ma'ana ko yudha'ifu ya fi karfin ma'ana tunda kowane an ƙara shi wancan alif an ka ƙara an ka ce dha'afa daga dha'ufa ne wanga ko dha'afa to kaga wasu na iya cewa mai alif ya fi karfin ma'ana ko kuma su ce mai shadda ya fi karfin ma'ana to idan sun fi karfin ma'ana me dalilin da yasa haka saboda ribanyawa ta bambanta daga mutane domin aiki na kwarai yana samun tafadul ne da wasu abubuwa daban-daban in muka diba ibn Usaimin a cikin tafsirinsa da aka hada eh, ya kawo abubuwan da ke sawar eh, abu ya s- ya samu daukaka an gane ko kyau- kyau- kamar sadaka ta samu eh, daukaka Eh, in muka duba daga ciki akwai eh, niyyarka ina fata an fahimci ni in tana da karhi ta ikhlasi niyyar wani ta fita wani karfi sannan kuma akwai yawan adadin abin da an ka bayar a wani lokaci an gane ko sannan akwai zamanin da an ka ciyar au it'amun fi yawmin dhi masghaba sannan akwai wanda an ka ba mabukaci ne ko ba mabukaci ba yatiman za maqraba au miskinan za matraba Na'am.
akwai wurin da an ka bayar shi ma yana da tasiri ina fata an fahimce ni Na'am.
kaga misali eh, sadakar da za a yi misali ga mutanen da suka je eh, eh, aikin haji misali waɗanda suka je suna aikin haji ka gani ba ɗaya bane da sadakar da za a yi ga wanda shi ba aikin hajji ya ji ba kuma ba bukata gare shi ba sannan kuma tana da tasiri ga wanda shi- eh, zamani da aka yi ta ina fata an fahimce ni Na'am.
zamanin da aka yi ta ko lokacin da aka yi ta sadaka da za a yi a lokacin yunwa ba ɗaya bace da sadaka da ba ɗaya ne da lokacin yunwa ba Na'am.
kuma tana da bambanci tsakanin kaifiyar da aka yi ta an gane ko Na'am.
wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu ko ba haka ba wa ma lidh zalimin min ansar in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum shi yasa ba za a iya doka abu guda ba a ce shi ke nuna tafadul na na lada ina fata an fahimci ni Na'am.
eh, hadisi na abin nan sabaka dirhamun mi'at alfi dirham kaga hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yake nuna dirhami guda ya ri- gabaci ko ya rigayi an gane ko ko ya tsere ma ko ya yi fintinkau ga dirhami dubu ɗari kaga ko ayanka di ba gudana Mm.
to ya danganta daga abubuwan da Allah subhanahu wataala ya sani na ta yadda an kai kyautar din Mm.
kenan ta'thirul fa'il wa ta'thirul maf'ul fil mufadala kenan Mm.
وتأثير الزمان وتأثير المكان وتأثير المفعول وند أنكبه إن فات أنفن شيني وتأثير الكيفية وتأثير ال- ال- ال- العدد والكمية إن فات أنا فهمتها تدي سنة شقاتك أبواني ما سيوا تأثير راجع إلى الفاعل تأثير راجع إلى المفعول هزوا دي سورنس راجع إلى المكان راجع إلى الزمان آه، قاشرن دي المهم تو كاغا ونن yudha'ifu liman yudha'ifu ko yudha'ifu liman yasha Allah yana ribanyawa ga wanda ya so to idan muka duba wannan alƙawali ne na Allah man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ba Allah ramci ramci kyakkyawa sai kira shi hasanan don akwai da su ba Allah ramci ba ramci mai kyau ba nan wannan hasanan yana da mafhum intabih akwai da sun ba Allah ramci ma'ana sun sa duke su cikin aikin addinin Allah domin Allah ba mu- ba mu bukaci bane ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ko ba kana bane wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun hamid Na'am.
in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum da haka Allah baya buƙatar taimakon wani to ya an kace man zalladhi yuqridu Allah ba ana nufin Allah na buƙata bane wa zai taimaka ma bayan Allah da addinin Allah qardan amma sai an kace yuqridu Allah bar ko a ce iqradan sai an kace qardan domin aqrada yuqridu iqradan ake cewa sai kenan dan ya baka fi'ili biyu Mm.
an gane ko man zalladhi yuqridu Allah iqradan an gane ko Na'am.
fa yaqridu qardan hasana Na'am.
amma sai aka kawo aka kama wancan fi'ili wanka ko an kama masdar kenan ko ne sai ka kaddara mishi abin da ya dace da shi ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala alam to hasana yana nufin mai kyau don akwai wanda su da duke su ba dan Allah ba innal innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi kaga ko da a cikin addinin su ne na bata sun kaciyar ba don Allah suka yi ba ba qardan hasanan bane munafikai suna ce da dukiyarsu ba don Allah ba wa min al-arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir an gane ko yawwa amin wa iyyakum qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wannan wurin yana da yadda ake karatun shi wato ta halaye daban-daban Na'am.
akwai in muka duba fayudha'ifahu an gane ko No.
imamu asim haka ya karanta sannan kuma fayu da'ifahu kenan za a kaddara mai an tunda an yi ma fi'ili mudari'i fatha fa an yu da'ifahu an gane ko No.
shi kuma akwai eh, qira'a ta wato eh, ibn kathir ina fata an fahimce ni da abu ja'far sun karanta fayu da'ifuhu fayu da'ifuhu kenan nan shi ko babu an ba za a kaddara an batun da an yi mafi ilimu dawar idamma amma shi da'afa ne sai a kaddara mai huwa fa huwa yudha'ifuhu kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai masa ribanyawa ina fata ana fahimta ta Na'am.
an gane ko sannan ibnu amir eh, da kuma yaqubu sun karanta fa yudha'ifahu daga da'afa yudha'ifu tad'ifan amma za a kaddara an kenan sai zamanto mansubi na sauran qura'a sun karanta kuma fa yudha'ifuhu ba fa yudha'ifahu ba kenan sai zamanto daga da'afa na amma shi marfu'i na fa huwa yudha'ifuhu qira'o'i ne daban-daban mun yi bayanin dama da da'afa da da'afa wanne ne fi wato karfin ma'ana ban sani ko mun fahimta ba to almuhimmu dai Allah ya ce zai ribanyawa to ribanyawa kinnan sai Allah ya faɗa daga ɗaya zuwa goma man ja'a bil hasanati na farko dai Allah ya nuna zai ribanya maka mafi alkhairi an gane ko dan ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha an gane ko wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun haka ya faɗa kuma a cikin suratul naml tun daga tana cikin qasas yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun amma a cikin an'am sai ya nuna riban yawon nan tunda yace khairun to khairun ai ko bi an ka baka mafi alkhairi na to amma sai faɗi suna kai kamar goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko ashrun amsaluha a cikin qira'ata yaqub can kuma sai ya nuna a a cikin suratul baqara har 700 tana kai masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba to kuma sai ya ƙara nuna cikin bakara a'a ba na aka tsaya ba abin yana iya wuce haka wallahu yudha'ifu liman yasha sannan fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar eh ba wai an ƙare ne da waɗansu ba ko wani zamani aka zo Allah yana yi inda kun yi don Allah ba wato taskokinsa da arzikinsa da falalarsa ba sa karewa don haka wannan riban yawa ba ta rige Allah da komai sai ce wallahu wasi'un alim Allah wasi'un ne mai yalwatawa an gane ko wasi'un mai yalwata ismul fa'ili ina fata an fahimce ni alimun kuma masanina me yasa ya kawo waɗannan sunaye almunasaba don me ga aya ta wato ta ƙari da waɗannan sunayen guda biyu shine tambaya ta farko dama in ka zo cikin sunayen Allah ka tambayi me yasa suka zo misali ko a farkon aya ko a tsakiyar aya ko a ƙarshen aya na biyu me yasa sunayen an ka shahe musu muta'alliq wani lokaci an gane ko kaga wasi'un alim yace amma wani sai ce wallahu bi kulli shay'in alim to kaga nan bi kulli shay'in tufidul umum alimun kuma an ce ya sani ba a kawo mi ya sani ba ya san komai to amma me yasa an ka ce wallahu bi kulli shay'in alim ba a ce wallahu alimun bi kulli shay'in ba saboda annu baka shi kadai ne yake banta da sanin komai taqdimu bi kulli shay'in yana shi kadai ne yake banta da sanin komai subhanahu wa ta'ala mun gane wannan da kyau to kenan yanzu dan an ce Allah ya san wani abu ba shi ke nuna sauran bai sani ba ya san komai sai ka koma zuwa ga wasu ayu da suka nuna ya san komai to wannan munasaba kenan abu na biyu munasabar da za a kawo hadful muta'alliq an shafe abin da yake da alaka da sunan Allah dan ya nuna maka yufidul umum abu na uku wanda za a kawo a ƙarƙashin wannan shine cewa me yasa su sunayen aka hada su aka zabe su kaga an kawo alimun ana nufin Allah ya sani to ai sanin Allah in kuma an ka ce wasi'un Allah ya yalwata to an ka hada su sai shi ba da yalwatawa wanda a tare da sani sani wanda a tare da yalwatawa ba sani kuma fahimta ba to munasaba kawo su wasi'un saboda ana zancen ciyarwa ne an gane ko mai yalwa ne ma'ana kai kakka ji tsoron abin da zaka ba Allah don Allah yalwata ma zai yi amma kuma in tabe alimun ya san niyoyin mutane ya san wanda ya yi don shi ya cancanta a yalwata mai ya san wanda bai yi don shi ba bai cancanta a yalwata mai ba mun gane wannan kuma wasi'un Allah mai yalwata ne duk abin da kaga an yalwata na alkhairi Allah ne yalwata shi alimun kuma Allah masaniya ga dukkan komai kaga wannan duka abubuwa ne wanda suna bukatar mai tafsirin alkur'ani ya bi duk sunayen Allah kaga sai shi dirasa almawdu'iyya akan wannan mun gane wannan ko to kafin mu wuce aya ta gaba akwai dan wani tsokaci da nake son ingi abu na farko shine cewa da Allah ce masalul ladhina yunfiquna amwalahum masalu dan misali sai ka ɗauki duk misalan da sun ka zo cikin alkur'ani suna da yawa tun daga bakar hannasi waɗanda an ka bayar kaga misalan nan kuma kala wato misali zaka iya ɗauka tun daga bakar hannasi ina fata ana fahimta ta da dalilin da yasa Allah yake buga ma mutane misali wa tilka amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadhakkarun ina fata an fahimci ni sannan ka kasa shi kanshi wato ta'silan wa tatbiqan wato al-amsalu al-qur'an ina ganin in ban manta ba ibn al-jawzi ne yana littafi amsalu al-qur'an misalan da a cikin al-qur'ani ta'silan wa tatbiqan ka nemo ka'idodi waɗanda ake bi tashbihul tashbihul muhadara da muka yi a kulliyatul banat jami'a waccan ta mata da take nan niyami aga ai an yi tashbih ta'silan wa tatbiqan ko ba haka nan bane to kaga yanzu ka'idodi tashbihul mahsus bil mahsus a kamanta abin da ake gani da abin da ba a gani dama tashbihi ba zai ta cikin waɗannan abubuwan guda hudu ba al mahsus bil mahsus abin da ake gani a kamanta shi da abin da ake gani misali ka annahunna baydun maknun matan aljanna Allah ce kamar kwai ne wanda yake maknun an ɓoye shi tunda abin da an ka ɓoye kaga kullun yana tare da kyawunsa an gane ko kaga mata ana ganin su duk da yake yanzu ba a ganin su amma dai an san in an ka je aljanna za a gan su ko ba haka nan bane muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu ganin su an gane ko to shi kuma baydun kwai shi ma abu ne wanda ana ganin sa kaga an kamanta abin da ake gani da abin da ake gani sannan ana tashbihul ma'qul bil ma'qul abin da ba a gani an gane ko al-ma'nawi bil ma'nawi ko al-ma'qul bil ma'qul abinda ba a gani aka manta shi da abinda ba a gani alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da sun kasan yayan su ai sani abu ne wanda ba a ganin shi an kamanta sani da sani sannan kuma ana kamanta wato tashbihul mahsus bil ma'qul abinda ake gani sai a kamanta shi da abinda ba a gani yanzu misali wannan shajara da Allah subhanahu ta'ala ba da labarin ta cikin aljanna ce tal'uha ka annahu ru'usu shayatin tana kama da ru'usu shayatin kanun shedanu to kaga ai kan shedan ba a ganin shi amma shi ice in ya fito ai ana ganin shi ina fata ana fahimta ta kaga na an kamanta shi sannan kuma sai ayi aksir kin shi sai ayi tashbihul al-ma'qul bil mahsus Allah subhanahu ta'ala yake cewa alam tara kaifa darballahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba kaga kalima tayyiba kalima ai ba ganin ta ake ba fadar ta ake yi amma sai an kamanta ta ka shajaratin tayyiba da itanya to wannan sune ka'idodi guda hudu da duk tashbihin da za a yi bai fita karkashin su akwai nau'uka na tashbihi wanda wasu rufi ana kiran at-tashbihul mufrad ka kamanta abu guda da abu guda muhammadun kal asad fi shaja'a akwai at-tashbihu tamfili ka siffanta abu da halayensa da sifofinsa da wani abu inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون kaga an sifanta halin duniya da halin tsiro yadda yake fitowa ya ba ya burge da yadda duniya take farawa a yi gine-gine a yi abubuwa ga ta nan tana kayatarwa sannan wannan tsiron ya zo a yanke shi a yi kamar ba a yi shi ba haka duniya ita ma ta zo ta kare kamar ba a yi ta ba ina fata mace akwai nau'uka daban-daban ɗalibin ilimi zai iya duba akwai tashbihu dhimni akwai at-tashbihu khafi akwai at-tashbih al-jali akwai al-mursal akwai al-muakkad akwai al-mujmal akwai at-tashbihu baligh kadiba cikin wato al-balaghatul wadiha ka'idodin ta ka samu ka haddace su ka gane su saboda ka yi tatbiqin wato ka'idodi nasu a cikin ilimin balaga ta al-qur'ani mai girma wannan shine abin da nake so in ce abu na farko kenan da yace masalul ladhina alladhina nan ismul mawsul ne yufidul umum duk mutumin da ya ciyar yunfiquna amwalahum suke ciyar da dukiyoyinsu fi'ili ne mudari'i yufidu tajaddud wa takrar amma fi sabilillahi don Allah kaga nan sai hidda wanda ba don Allah yake yi ba na fata ana fahimta ta to kaga wannan sai nuna cewa wanda yake yi don Allah fi sabilillahi na ta nufin dan Allah ma'ana ka kyautata niyyarka ina fata ana fahimta ta to kaga wannan ya kamata dalibin ilimi yayi hattara da shi don saboda wanda ya ciyar da duke shi ba don Allah ba bai da wata lada kamar yadda hadisi na waɗannan mutum guda uku da za a fara yi ma hisabi na tashin alkiyama wanda za a zo da mai ilimi ya ce yayi don Allah a ce karya kai kai don a ce makaranci mai ilimi masani mai mutumin da Allah ya bashi karfi ya ce nayi don Allah Allah ya ce karya ne kai don a yabe ka a ce kana da kokari jarumi ko kuma wanda ya ciyar da dukiyar shi ya ce nayi don Allah Allah ya ce a kai ni don a ce jawad mai yawan kyauta Allah kai muni tsari kenan ina fatan nan fi sabilillahi za a gane cewa waɗanda sun kai don Allah waɗanda ba su yi don Allah ba kuma ba su samun wannan lada an gane ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun da sauran ayoyi ina fata ana fahimta ta kenan nan kaidi ne to an ka ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi don Allah mafhumuhu waɗanda suke ciyar da dukiyar su ba don Allah ba to ba za su samu wannan ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum amma hu liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun mu bar wannan ayar haka nan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman يشاء والله واسع عليم sai Allah ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah nan idan muka diba allazina yunfiquna kamar karin bayani ne tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil an faɗi sifofin su to sai an ka ƙara bai maka bayanin su an ka ƙara fassara maka su domin cikin alqur'ani mun ce akwai tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil akwai kuma al munfasil kuma al-munfasil kala biyu ne akwai fi nafsi sura akwai fi suratin ukhra kaga nan yanzu wanga tafsirul qur'ani bil qur'ani amma al-muttasil dan ya ce مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون فسر شني ina fata ana fahimta ta Na'am.
sabanin misali wata aya zaka iske ta fassara wata aya amma a can cikin wata sura maliki yawmiddin Allah shi mulki ranar sakamako Na'am.
kaga cin Fatiha ne amma sai fassara ta a cikin suratul infitar yace wa ma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah Na'am. Allahu akbar.
ina fata an fahimci wannan Na'am.
to sai Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wanda suke ce da dukiyarsu dan saboda addinin Allah ya daukaka Na'am.
ba don wata bukata ba ta duniya an gane ko sai ya zama tonan alhaqu wahid wal batil muta'addid Na'am.
domin wanda ya ce da dukiyar shi dan addinin Allah ya daukaka niyya guda ce amma waɗanda suke ce da dukiyar su ba don Allah ba suna da niyoyi daban-daban wani shina yi don shahara wani shina yi eh, eh, don saboda a ce mai yawan kyauta wani shina yi don kaza wani shina yi don kaza wani shina yi don kaza ba sai kuma fahimta ba yunfiquna amwalahum fi'li ne mudari'i yufidu tajaddud takrar ba wai rana guda suke yi ba an gane ko Na'am.
an gane ko yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha sannan ba su biyowa baya da abin da sun ciyar mannan da gori su ce in ba da mu ba da ba ai kaza ba wanda suke cewa misali eh, kaga eh, masu kuɗi sai su ce a in ba da suka ba da kuɗi ba ai da addinin Allah bai zo nan ba A'a, ba haka nan bane Na'am.
kafin ka zo duniya addinin Allah Allah ya kashe inda yake so Gaskiya ne.
kuma ko kayi ko baka yi ba a zamanin ka dubbai kuke masu yi kenan ko ka bari wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum an gane ko Na'am.
don haka mannu ba a yi ma Allah mannu qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli shay'in alim yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin da haka dole mutun ya nisanci wannan baka cewa kai don kana malami in ba da kai ba da addinin Allah bai ci gaba ko bari kai addinin Allah zai ci gaba dan kana mai kuɗi kana ciyarwa ko dan kana mai mulki kana taimaka ma addini ka ci in ba da kai ba ko dan kana da karfin jiki mm, sa'a ce kacce Allah ya sanya ka cikin waɗanda yan da a aikin Allah ake neman su dan ana kyautata maka zaton kai na Allah ne ka daina hushi don annabe ka amma ba in ba da kai ba addinin Allah bai cigaba ba gaskiya bane don addinin kafin ka zo Allah ya yada shi sannan kuma in ma ka barin akwai masu yin aiki dubbai irin ka a kowane bangare kuma in ka mutu addinin Allah zai ci gaba Na'am.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan ba su biyo baya da abin da suka ciyar mannan suna gori wala adhan ko ko cutarwa an gane ko a cutar da kai a ce da kahin abu a mutum ko ko bayan an bashi a ce kai tai baka da wayo ka zan wawa sakare baka sayar da ake neman kuɗi ba ko kaza ko kaza ko ko kai mi kaka jira kowa yana can yana neman maka ne a'a kwatanta mai kai mai magana mai kyau wani ya kamata kai ma ka samu wani dan jari ka kama sana'a ko abin da ya kamata haka amma ka ce a kai kai kai sakare na kaza na wani ma in ya baka sai a zage ka shege dan iska da abin da ya kama da haka Allah kai mana tsari to kaga nan wannan kaidi ne Allah ya ƙara kawowa ko da an yi don Allah to kada a yi mannu ko a nuna maka masu yi don Allah ba su yin mannu wala adha to waɗannan waɗanda adda wagga sifa sai Allah ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wajen ubangijinsu Na'am.
lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun akwai qira'a wala khawfa alaihim wala hum yahzanun wala khawfa yaqub shi karanta haka to an ka ce wala khawfun alaihim nan nafyul wihda ne babu tsoro guda tare da su tana yiwa a samu biyu amma ya ce wala khawfa alaihim nan annakira ce fi siyaqi an eh, eh, eh, annakira fi siyaqin nafi tufidu al'umum an gane ko Na'am.
tunda an yi nafil jinsi ne babu wani nau'i na tsoro tare da su to a nan akwai maganganu na tafsiri da dama za mu ba da abin da ya bayar an yi akafin jumla mai nakira akan jumla mai ma'arifa tunda wala khawfa alaihim ko wala khawfun alaihim nakira ne to shi ko wala hum yahzanuna ai jumla ce wadda a tare da ma'arifa domin hum ma'arifa ne Na'am.
sai sun kace dalilin da yasa an kai atafinta duk da yake waccan jumla ce wadda take eh, eh, an yi bina'in ta tunda ita waccan mabniya ce wadda adda lafi la annafiya lil jinsi ita ko wagga sai an ka kawo ta atafi akan ta saboda in an kai atafin jumla mai mamnu'un min sarfi akan jumla wadda ba ta da mamnu'un min sarfi sai ta dauki hukuncin ta saboda adafin ta an kai akan ta waccan ita ce asali ina fata an fahimta ta wannan na farko kenan abu na biyu da an ka ce wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su an kore kowane irin tsoro a gare su alhali ko ai suna tsoro masu imani suna tsoro a duniya Gaskiya ne.
ina fata an fahimce ni wadhkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas Na'am.
ko ba haka nan bane Mm.
annabi Musa Allah ce fa kharaja minha khaifan yataraqqab Na'am.
qala rabbi najjini min al-qaumi adh-dhalimin Na'am.
to ya ji tsoro Gaskiya to ya kai haka kaga akwai matsala Gaskiya ne.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
to anan sai ka ɗauke shi ko dai la khawfa alaihim babu tsoro a gare su tsoro mai tabbata tsoro ne arid gushewa yake yi ina fata ana fahimta ta Na'am.
ko ko la khawfa alaihim fil akhirah ranar lahira ba su da wani tsoro ko guda ina fata an fahimce ni gaskiya ne na'am ina fata an fahimce ni dole sai kai amfani da wannan Mm.
to la khawfun alaihim babu tsoro gare su ya kore tsoro bai ce la ya khafuna ba na'am amma walahum yahzunu sai ka fi'ili mudari'i ba za su yi bakin ciki ba saboda shi tsoro yana da alaka da abin da mi ya gabata yahzanuna yana da alaka da abin da yake yanzu da abin da zai zo gaba fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar ko ne sai mai amfani domin abin in an ce la ya khafuna Mm.
to ba sa jin tsoro yanzu kenan can da sun ji tsoro na'am to amma sana sai ya kore maka can babu tsoron sannan kuma in yanzu bakin ciki na kuma babu shi na'am shi yasa ya bambanta tsakanin jumlolin ina fata an fahimci ni Na'am.
sannan tsoro abin da kabbaro baya shi yasa ma Allah ya kore musu wannan har lokacin da za su bar duniya Mm.
innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu Na'am.
alla takhafu kakku ji tsoro Mm.
ina fata an fahimce ni Na'am.
duniyar da kuke jin tsoron ku bari Mm.
ina fata an fahimce ni ƴaƴanku da mutanen da kuke taimaka ma da masu rauni da yadda dai za ku bar waɗansu waɗanda abbayan ku masu rauni wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim ko ba haka ba Na'am.
wala tahzanu kak ku ji bakin ciki abinda zai zo gaba dan aljanna za ku samu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allahu akbar mun na'am fahimci wannan da kyau ko Na'am.
yawwa to wala khawfun alaihim lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai mu dawo zuwa ga lahum ajruhum inda rabbihim lahum at-taghlib bai ce lahum wala hunna ba domin masu ciyar da dukiyansu cikin cikin addini Allah ba maza ɗaya bane mata ma suna ciyar da dukiyarsu a ramma Na'am.
ko ba haka nan bane a ramma Nasir Haka.
to kake kenan Allah bai mance da su ba a'a lahum nan ya shafi maza ya shafi mata ghulliba janibi dhukur ala janibi al-inath Na'am.
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيتي إنك كنت من الخاطئات با na'am mun gane wannan da kyau Na'am.
yawwa arama amin wa iyakum to lahum ajruhum suna da lada inda rabbihim a wajen ubangijinsu na'am nan taqad asalin maganat ajruhum inda rabbihim lahum amma sai an kasa lahum na'am taqdimu wa haqquhu at-ta'khir Na'am.
yufidu al-hasr su kadai addala da wadon ubangijin su domin wanda yayi fi sabilillahi sannan lam yutbi ma anfaqahu mannan wala adhan to shine addala da kenan su kadai ne addala da dan a nuna maka wanda bai cika wadanga sharuɗa ba shi bai da wata lada Mm.
ina fata an fice ni kuma sai an kace ajruhu ala janibil inath na'am an rinjayar da eh, bangaren maza akan bangaren mata na'am mun gane wannan to banda da sai an kace ajruhum an kawo shi dunkule suna da lada sakamako a wajen ubangijinsu sai a ce a Allah zai ba su aljanna eh wannan haka gaskiya ne Allah zai ba su aljanna in mutu- in su mutu akan imani da waɗannan ayyuka na alkhairi ko ba ka nan bane na'am amma ladar su ba wai zahira ɗaya take ba akwai ta duniya na'am ina fata an fahimce ni a nan duniya ma Allah yana ba su domin Allah ya sanya ma arzikin su albarka ko ba su yi arziki mai yawa ba sai Allah ya ba su albarka bayan sun mutu ayyukan da suka yi kuma su haɓaka wa atainahu ajrahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin dan mina ake cewa ajr sai na a nan duniya sai a lahira wa ya ga maka sai a lahira Allah yake biyan masu imani tun da nan duniya Allah yana biyan su na'am mutumin da ake yabon shi a nan duniya na aiki na gari yana yi don Allah amma sai sabon manzo suka ce to ya wannan sai ce tilka ajilu bushral mu'min na'am hadisi ne cikin sahihu muslim haka na'am mun gane wannan na'am To, bayan wannan eh, lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sai Allah ce qaulun ma'rufun.
Mm.
Magana ta gari. Ina fata an fahimce ni. Magana ta gari shine ma'ruf wadda an santa. Ka san abinda an kace an sani ma'ana mutane suna yawan aikata shi domin muna aiki boyewa ake yi.
No.
In dai ba al'umma ta lalace kwarai ba ta kai inda ba ruwanta da- da mai kyau da wanda bai da kyau kuma kasashen turawa kato shi arme kato ba amma boyin wannan tambada.
na'am ina fata ana fahimta ta Mm.
to qaulun ma'rufun magana wadda take mai kyau wa maghfiratun an gane ko wadda za a yi mashi wanda ya zo neman taimako wa maghfiratun da yafe mishi saboda galibi in mutum yana cikin matsala rikicewa yake yi Mm.
sai ya ta matsawa wajen neman taimako to sai ga wani ya damu da shi ina fata an fahimce ni musum- musamman mutumin da bai da hakuri musamman mutumin da bai saba taimako ba mutumin da bai ganin cewa a'a Allah ne ya bude mai kofa Mm.
ina fata ana fahimta ta No.
tana yiwa yau yana da gobe bai da Gaskiya.
to dan adam galibi lokacin da yake cikin sauki sai ya ga mutane kamar wayo ne ba su da lokacin da wani ya aikata laifi an ka kama shi sai shiga a ya samu damar da zai iya tozartar da shi bai sani ba shi ma rashin na iya samun shi koko shi ma shi na iya fadawa cikin laifin to shi ko yana so a yi mai haka ina fata ana fahimta ta na'am yawwa to wannan ya kamata mu fahimce shi da kyau na'am sai Allah ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun to khairun min sadaqatin yatba'uha adha shi a mafi alkhairi daga sadaqar da eh, cutarwa za ta zo bayan ta kaga wa amma sa'ila fala tanhar kakka mishi tsawa ko ko ka nuna ai kai don ka san yan siyasa ne ka san manya kana da wayo ka iya zuwa kasashen waje shi yasa kai yi arziki kaza Do- duk wani duk ya samu wadanga duniya kuma bai arzikin ba na'am na fata ana fahimta ta Na'am.
a'a asbabukin Allah ne yake hori su ina fata ana fahimta ta na'am to nan qaulun ma'rufun na kira ne kuma ya zo mi ya zo matsayin mubtada Mm.
to saboda an yi masa sifa akwai musawwigat da na kira take izamin tuwa mubtada ibnu malik ya kawo sashi a cikin su a cikin alfiya wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira wa halfatan fikum fama khillul lana wa rajulun min alkirami indana wa amalu birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal Mm.
inji ibnu maliki Na'am.
ba mu da lokacin zan fassara wannan baiti Na'am.
amma ibnu aqila a cikin sharhin alfiya da ya zo wannan ta ibnu malik ya kawo su fiye da ashirin musawwigat na ibtida bin nakira Mm.
an gane ko to nan dai daga cikin su saboda nakira ta zama to mausufa ce in an ka sifata kuma ta kuma kusa ga ma'arifa shi yasa ce qaulun kaga ma'rufun ne sifa wa maghfiratun ina ina fata an fince ni Na'am.
to ita maghfira bai ce ma'rufatun ba saboda yafiya abu ne sananne Mm.
amma magana ita ce ake bukata sai an bambanta ta Mm.
an gane ko Na'am.
to nan kuma sai mun zo cikin babu sifat Mm.
an nuna nan qaulun ma'rufun wa maghfiratun wa zai yafi dan adam to dan adam yana yafiwa kuma Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Na'am.
a'a dan adam yana yafiwa irin tashi ba a sifanta aikin Allah ko sifa Allah ko sunan Allah da na dan adam Na'am.
in kaga sunan ya zo su- sunan ce ya zo iri guda amma aikin ba ɗaya bane kuma zatin ba ɗaya bane Na'am.
aikin ba ɗaya bane qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun Na'am.
ina fata an fahimci wannan Na'am.
to qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha sai Allah ce wallahu ghaniyyun halim Allah ghaniyyun alaramma Na'am.
wadatacce na Na'am.
ya wadatu Mm.
mun gane wannan Na'am.
halim Allah mai juriya ne Mm.
to me yasa wannan ka'idodin guda uku Mm.
na far- na farko al- eh, al-muqarana limadha qulina bayna hadhihi al-ismayni Na'am.
na biyu limadha hudhifa al-muta'alliq Mm.
sannan na uku limadha ji- khuti- khatamat hadhihi al-aya ko khutimat hadhihi al-aya bi hadhihi al-asma Na'am.
ya kamata duk sai an yi wannan to a gurguje Mm.
an shafe ghaniyun Allah ya wadatu ya wadatu da mi da komi Na'am.
inna Allah ghaniyun anil alamin Na'am.
Allah ya wadatu Mm.
ina fata an fahimce ni Na'am.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد هنغانيكو من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين Na'am.
ina fata na fahimta ta Na'am.
to kaga ya wadatu da komai sannan kuma bai ce inna Allah ganiyun bil alamin ba domin akwai bambanci a- akan wato ganiyun bi shay'i wa ganiyun an shay'i in an ka ce ganiyun bi shay'i ka wadatu don saboda ka rike abu an ka ce ganiyun an shay'i ka wadatu da abu ko da baka da shi shi yasa mafi yawancin masu kuɗi aghniya'u ne bil mal la aghniya anil mal Na'am.
su sun wadatu don sun samu kuɗi amma suna aiki irin na matsiyata da talakawa yana bayyana a cikin gidajensu da 'ya'yansu da abin da suke sayi da sutur da sutur da suke sawa kuma Allah yana so in yi maka ni'ima kamar yazo cikin hadisi an yara asar ni'mati ni'matahu alai Allah yana so in yi ni'ima ga bawa ya ga eh, tasirin wannan ni'ima Gaskiya.
ina fata ana fahimta ta shi yasa Imam Shafi'i yace wa laysal ghina illa an shay'i la bihi wadata cikakka Mm.
in kana so ka samu cikakken wadata to ani shai sai ka wadatu daga barin abu labihi ba wai ka same shi ba domin samun kuɗi ba shike nuna ka wadatu da kuɗi ba shi yasa masu kuɗi sun yi kowa haukar Mm.
neman kuɗi kuma sun fi kowa tsoron talauci kuma gashi suna da wadata dibi kasashen turawa duk sun tace arzikin duniya amma kuma sun fi kowa tsoron talauci Gaskiya ne.
ba sani ko mun fahimta ba Na'am.
to wallahu ghaniyun sai ce kuma halim Allah mai juriya ne Mm.
to Allah mai juriya ne akan komai sai dai akan abubuwan da ya ce baya juriya akan su ma'ana Allah yana yi maka rangwame har zuwa lokacin da zai kama ka ina fata an fahimce ni kuma halimin mai juriya ne yana baka dama in kana da rabon tuba sai ka tuba to kaga wannan sai ka dibi hilmu na Allah Na'am.
Allah yana ba mu uh, in ka diba cikin uh, s- uh, tafsirin sa'adi wajen innahu kana haliman ghafura Allah ya ya faɗa Allah yana ba mu lafiya ya ba mu arziki ya halicce mu ya halitta mu na sama da ƙasa ya halitta mu na abinci kuma gashi na ana shirka ana saba ma Allah kuma Allah bai bai yi mu duniya bugu guda ba a ƙari Gaskiya.
ina fata ana fahimta ta lam yu'ajilhum bil uquba to wallahu ghaniyyun halim to kenan nan hilmikin shi ya shafi komi amma banda waɗanda ba su cancanta ba Allah shi shi- shi abin ga ma'ana Allah yana jinkiri kowa Allah na masa jinkiri da mumini da kafiri mumini zai tuba ya dawo amma kafiri ba zai dawo ba in ba zai dawo ba kuma sai Allah ya kare da shi shi yasa alhilmu nan juriya ana son ta amma ba ga komai ba shi yasa in an ka kai Allah ce falan ma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin akwai inda an ka sanya ma iyaka juriya tana da iyaka shi yasa suna yi baiti ina ganin daga mutanabbi yake cewa fa in- fa in qila hilmun qultu lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi humqu fa in qila hilmun in an ka ce juriya ya kamata a jure yace qultu lil hilmi mawdi'un sai in ce juriya tana da wuri wa hilmul fata juriyan fata muna ai cewa jarumi ko mutum ba dole ba sai saurayi Na'am.
fi ghairi mawdi'ihi humqu inda bata dace ba wa wuta ce gaskiya ne ina fata ana fahimta ta Na'am.
yanzu mutum ya dauko makami zai kashe kashi kenan zai kace ka jure mi za ka jurewa ai kai ma in kana da makami shi kenan Na'am.
mutum ya dauko adda ya nuha to ka kasan sara ma zai kana rike da bindiga arama sai kai mai ruwan harsa sai ko Gaskiya.
eh ka kare kanka Na'am.
eh don haka zancan a ce a tsaya wasa akwai abin da ba a tsaya wasa Na'am.
eh in kaga kuma baka da abin da zaka yi mutum ya nuha to ka da adda kaga baka da abin da zaka kare kanka abin da ya kamata sai ka ɗiba cikin takari na'am eh kai ta kanka Na'am.
Mm, ka gani ko Allah ya sa ka tsere mai ka huta da bala'i Na'am.
eh wallahu ganiyun halim to sai kuma abu na ƙarshe bayan waɗannan sai munasaba nan ganiyun wadata wadata ce wadda a tare da juriya Na'am.
juriya ce wadda a tare da ni tare da wadata ina fata na finta ta domin mafi yawancin masu wadata ba su cika juriya ba sai suna ganin da dukiyarsu za su iya sa a yi maka wulakanci ko a ɗaure ka ko a kore ka ko a yi wani abu to shi Allah ba haka yake ba yana da wadata dama in ka ga mutum ya cika haƙuri wani lokaci ha- ƙarhi ne abbai da ko wadata da yawan talakawa da gani suna duke kansu ba ƙananan 'yan iskan duniya ba ne a ramma wallahi wani talaka da gani shina ladabi wallahi don yana cikin yanayi na da ya samu kuɗi to ɓannar da zai yi ciki- ai Allah ya faɗa walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard da yawan talakawa da kaga suna dan dudduka ana kaza kaza a ramma wallahi sa'a ta abu samu ba abin da ka sa dan adam ladabi galibi wato babu wadata babu ƙarfi gaskiya ne Eh, shi yasa kasashen Afirka ma Allah shi gyara mu da mu da kasashen Laraba idan muka yi karfi muka fi turawa karfi in ba a yi anniya ba zalunci su zamu yi saboda galibin dan adam in shi na da wadata shi na da mulki to bai cika tsayawa inda dokokin Allah ba ina fata ana fahimta ta Na'am.
yawwa to ghaniyun kaga wadata t- yalla yin wadata ce na kuma halimun Allah mai juriya ne kenan juriya ce wadda a tare da wadata wadata ce wadda a tare da juriya kuma shi yasa to me yasa Allah ya karkare ayat da su ita ce mas'ala ta karshe abin da yasa Allah ya karkare da waɗannan ghaniyun in ka bayar in baka bayar ba Allah ya wadatu na'am
halimun Allah mai juriya na ku waɗannan da suka ke ba mutane kuna yi musu gori mannu wal adha Na'am.
kuna cutar da su to halimun ha Allah da bai kama ku ba ko ya juyar da al'amuran nan ha juriya ta shika yi ku tuba ho ka hayar lokaci shi shi kore muku Na'am.
ka hayar ruwa su kare ma danka da bai kare wanka ba
Allah ya wadata.
to don haka addirasa al-mawdu'iyya ta asma'ullahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi al'ula ta'silan wa tatbiqan yana da kyau mutum ya karance shi akwai littafin al-qawaid al-muthla na al-sheikh al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen da sauran malamai da suka yi littafai kan wato asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi al'ula ta'silan wa tatbiqan da kuma munasaba su da balaga na istiqdam asma'ullahi al-husna cikin Qur'ani kaga sai kai tatbiqi akan kowace wato aya ina fata ana fahimta ta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu na'am ya ayyuhal ladhina amanu wannan kira ne ga waɗanda suka yi imani mun faɗa eh, Sheikh eh, eh, Abubakar Aljazairi littafi sunan shi ne Da'atul Rahman adadin ya ayyuhal ladhina amanu suka zo cikin Alqur'ani ina fata an fahimce ni Na'am.
da kuma yadda ake yin eh, dirasa kansu ina fata an fahimci ni da kuma irin fa'idodin za a fitarwa almuhimmu dai in kira ya zo daga wajen Allah mun ce kuma cikin balaga akwai annida'u cikin nahwu akwai a- ahkamun nida an gane ko nida'ul qarib da nida'ul ba'id nida'ul ba'id da kuma asbabun nida ina fata an fahimci ni ko ahdafun nida da sauransu dirasa ce mawdu'iyya tafsilan wa tatbiqan ban sani ko mun fahimta ba Na'am.
yawwa arama to almuhimmu dai ya ayyuhal ladina amanu sun kace ya zo guda 89 a cikin alqur'ani mai girma na farko ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u wa lil kafirina adhabun alim na kuma karshe cikin suratul tahrim ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha Na'am.
kinan kowanne kira ne da Allah yayi a dauki fa'idodin da ke cikin shi da sauransu Na'am.
ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani Allah ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata wato sadaka ɗinku ina fata an fahimce ni na'am Eh, bil manni wal adha Eh, idan muka duba eh, da Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'u ma anfaqu mandan wala adhan Mm.
lahum ajruhum 'inda rabbihim ko ba haka ba Na'am.
wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun Mm.
nan eh, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ibnu ashur da yazo sai yake nuna cewa waɗanga ayoyin Na'am.
da suke nuna cewa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha Mm.
yace takhallusun ya an ce takhallus kamar kenan ka cira ta ne daga wani abu Na'am.
an gane ko Mm.
ta- ta- takhallusun na an kai min tanwih kamar dan an ambaci ambaton cirwa zuwa fi sabilillahi Mm.
zuwa ga ila tanwih eh, fil infaqi ila al mahawij al mahawij sune mabukata al muhtajina kenan Na'am.
an gane ko Mm.
kenan nan Allah ya tashi daga nau'i na ciyarwa cikin jihadi zuwa ga bayanin ciyarwa a ga waɗan talakawa domin ciyarwa ba bangare guda ba ce Mm.
mahallokinta ba wuri ɗaya ba ne Mm.
ina fata ana fahimta kamar da fuka suka ce mahallu shayi Mm.
almuhimmu to sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu Mm.
ya ku nukan imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Mm.
kada ku bata la nahiya ce tubtilu fi'lun mudari'un majzumin bila an nahiya wa alamatu jazbihi jazmihi hasfun nun li'annahu min al af'al al khamsa aslin shi la tubtiluna na Na'am.
daga abtala yubtilu ibtalan to la tubtilu sadaqatikum kada ku bata sadakokinku Mm.
bil manni da mi da wato gori Mm.
Allah ɗaya na adda incin ya yi gori don babu wani sifa ce wadda shi Allah in ya yi ta babu matsala Na'am.
don ya gora maka.
Mm.
Ina fata an fahimce ni.
Na'am.
Amma kai ka gora ma waɗansu bayan Allah baka isa ba don shi Allah ba wanda ya masa ni'ima.
Na'am.
An gane ko?
Gaskiya.
Kun ba wanda ya isa ya masa ni'ima.
Mm.
Kun ba wanda ya isa ya ma Allah kara.
Mm.
To la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Kada ku bata sadaqaku bil manni da eh, eh, eh, bo- gori ko bori. An gane ko? Gori. Afwan gori ake cewa da Hausa. Wal adha da kuma cutarwa.
Mm.
sai Allah ce to me yasa sai ya buga misali kallazi yunfiqu malahu nan an kawo maka yadda abin yake ɓaci Mm.
kenan dan kai hattara Na'am.
kallazi yunfiqu mala kaman mutumin da yake ciyar da dukiyarsa kaga yunfiqu fi'ili mudari'i ne Na'am.
ri'a annas Mm.
don saboda ganin idon mutane ina fata an fahimci ni imamu abu ja'far ya karanta riya annasi Mm.
shi yasa ake cewa riya Na'am.
an gane ko Na'am.
yawwa ri'a nas ko ri'a nas a qira'ata Abu Ja'far dan gani idon mutane ba don Allah ya ba Mm.
kenan niyyar shi ta baci Mm.
dan saboda na Allah yana son ya nuna maka cewa ya sa abin da ke cikin zuciya Mm.
kalladhi yunfiqu malahu ri'a nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir amma bai yi imani da Allah ba da ranar karshe alhali ko da yayi imani da Allah ya ciyar kaga sai ya ci riba tunda imani cikin zuciya yake Allah ya ce walladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakun ash-shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina Na'am.
وماذا عليهم لو آمنوا بالله وأنفقوا مما رزقهم الله Allah.
an gane ko Mm.
da me me yake cutar da su da sun imani da Allah وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله Mm. وماذا عليهم لو آمنوا بالله وأنفقوا مما رزقهم الله وبيوم الآخر ina fata ana fahimta ta kamar yadda nake hasashe eh kenan yawmul akhir babu shi a cikin nabiyu shine abin da ke cewa Na'am.
ko ba haka ba Na'am.
كالذي ينفق كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر sai Allah buga musu misali na biyu fa mathaluhu to ga cikin cikon misalin Na'am.
an gane ko Mm.
tunda nan alladhi la yu'minu billahi wal akhir misalin shi kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir nan kasu kasance tamkasu dan musulmi ba da yake da kafiri ba Na'am.
to amma kuma sai Allah ƙara buga wani misali na biyu wanda za a ganewa wanda kowa yana ganin shi Na'am.
fa mathaluhu domin bambantawa tsakanin kafiri da mumini abu ne wanda ba kowa ke yin shi ba Gaskiya ne.
don dukiya da abin duniya yana rudar ka haka sa tsammanin kafirai wata ciya ne ko wata daraja suke da ita wajen Allah Mm.
sai Allah ce fa masaluhu ba kafin bane nan fa'un ce fa masaluhu misalin sa Mm.
ka masali safwan kamar du- dutsi ne malamai suka ce fa dutsi mallaman zauri Mm.
ko falalin dutsi Na'am.
kamar babban dutsi ne shine safwan Mm.
alaihi turabun Mm.
akwai ƙasa saman sa an gane ko Na'am.
fa asabahu wabilun Mm.
sai wabil ya same shi ruwa masu yawa shine ake ce ma makaɗe in ji malaman zauri Na'am.
an gane ko Mm.
fa asabahu wabilun fatarakahu salda sai ya bar shi kekesen duci Allah.
ina fata mutum ne salda Mm.
kekesashen duci Mm.
domin mi domin duci akwai ƙasa saman shi sai a sa tsammani ana iya shuka to sai a zo sai a yi shuka sai ruwa su zo sai su wuce da ƙasa su wuce da shuka Mm.
kenan an yi batan warewari ba uwa ba riba in ji malam bahaushe Na'am.
jifar gafiyar baidu in ji masu abinka ga wato shi baidun nan wani ake bada labari wajen wa- wautarsa Eh.
an gane ko Na'am.
yana da tarko ya kama gafiya guda sai ya cinkai guda tana gudu sai ya jehi waccan wagga- wa- wadda a hannun shi sai ya dauke ta ya jefi waccan wadda ta ta abin ga duk sai sun kasa kai kaga an yi watan wuri wuri kenan an tashi baran baran gaskiya ne ala ayyati hal shine sai Allah subhanahu wataala ya ce alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda sai Allah ce la yaqdiruna ko ba haka ba na'am la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko ala shay'in akan wani abu mimma kasabu ne daga abin da suka aikata kenan shi kenan kwayar ta tafi abinda an ka shuka kuma babu wani amfani da za a samu in muka duba ga mai har da alkur'ani akwai kuma cikin suratul eh, suratu ibrahim la yaqdiruna mimma kasabu ala shay an gane ko مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء أنا نعم.
سيكاي حترى مم.
أنت مثال كافر ري نعم.
كما سأنكتي أعمالهم كينان مثل أعمال الذين كفرونا an gane ko su masalul ladhina kafaru s- wato eh, masalu jaza'u eh, alladhina kafaru a'maluhum karamadin shiddat bihi rihu domin su kafirran ba su ne aikin ba Mm.
kenan dole aiki za a kamantawa da aiki ina fata mu ji ko sakamako da sakamako Na'am.
domin ba a kamanta kafiri da aiki don aiki daban menene ina fata an fahimce domin an ce masalul ladhina kafaru a'maluhum Na'am.
kenan jaza'u a'malihim ina fata an fahimce ni ala ayyati hala akwai magana dai mai tsawo mutum ya kuma cin addurul masul fi ulumil kitabil maknun ya ga da sauran littafan tafsiri da suka yi ta'arrud zuwa ga wannan almuhimmu dai me yasa malaman balaga sai ku tattauna cikin bakara la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu cikin suratu ibrahim la yaqdiruna mimma kasabu ala shay in mun ka duba cikin littafin at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil samar ra'i a safha ta 86 ya kawo wannan bayani a taba'a ta darub ibn kathir ina fata an fahimci ni shi wannan littafin sai ya ce a cikin bakara ana bayani ne kan al-infaqu al-infaqu ciyarwa sai ya ce to al-mu'ti an gane ko ba a kiran shi kasib domin bayarwa na yake yi kenan ba samu yake yi ba an gane ko can kuma kafirai ne ake zancen ayyukansu to shi ko an ce aikin ka sai a ce ka aikata shi an gane ko Eh, bima eh, kasabat an ga- an gane ko Na'am.
al yawmu tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm inna allaha sari'ul hisab Na'am.
kenan nan ana zancen sakamakon ayyukansu su sai an ka ce aikin da suka yi amma na ana zancen infaki to shi ko mai infaki ba a ce mai kasaba ba a cewa ya samu sai dai a ce ya bayar shi yasa an ka bambanta tsakankanin su Na'am.
shi yasa to can tunda ana zancen mai basuwa na sai an ka gabatar da ala shay'in Na'am.
don ba kasabu bane Na'am.
amma can kuma sai an ka gabatar da mimma kasabu ala shay'in ina fata ana fahimta ta Na'am.
to amma wannan ijtihadi da ustadu dr fadil samar ra'i yayi malamai sun nuna akwai rauni cikin shi dalili kuma Mm.
saboda Allah ya danganta aikin zuwa gare su la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu mim can kuma la yaqdiruna mimma kasabu ala shay da haka o- ba- ba- ba- ko- kowanne an danganta aikin su ne don haka babu hujjar bambanta su to sai malamai suka ce abin da ya kamata a hankalta ma nan a- ahammiya ce za a kallo wajen ciyarwa sai an kai zancen domin lokacin da mutum yake ciyarwa abin da yake ciyarwa yake kallo to sai aka fara da shi la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu na daga abin da suka ciyar ai alama mimma anfaku amma can lahira za a yi zancen aikin ka ne sannan a yi zancen mi sakamakon da za a baka Na'am.
kenan aikin ka ake kallo sannan a yi zancen mi sakamako nan duniya kuma abin da kake bayarwa shi kake kallo kafin ka yi zancen sakamako Na'am.
sai an ka gabatar da kowane a inda ya dace a gabatar da shi amin da alarama wa iyakum to wannan shine hikimar kamar da wasu malamai suka ce wallahu ta'ala a'lam kuma ba dole bane sai mutun ya karba ijtihadi ne malamai suka yi al balaghatul qur'aniyya Mm.
la yaqdiru ala shay'in ma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah bai shaddu mutane kafirai ba No.
anan sai mun yi hattara an ce Allah bai shaddu mutane kafirai ba Mm.
to in muka duba kuma kafirai da ma Allah shirye da su Mm.
dan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan su ai sun kasance kafirai mushrikai ba su suna bauta ma gumaka Mm.
shi yasa ba mu kajin bakin ciki duk yadda mutum yake banda sai ka mai fata Allah shirye da shi domin mi domin baka san aikin da zai ma musulunci ba in ya musulunta eh sai dai wanda bai da Allah ya san ba zai musulunta ba kuma wannan Allah ya kare mutane daga sharrin sa ban sani ko mun fahimta ba eh shi yasa yawan addu'o'in da muke yi ma juna na sharri ya kamata mu ja da baya da su don ba mu san abin da zai zo gaba ba mun gane wannan ko sai dai mu yi fata Allah ya shirye da mutum in ba mu shirya bane kuma Allah ya kare mu daga sharrin sa kuma Allah ya masa sakamako irin yadda ya dace da shi to almuhimmu dai nan wallahu la yahdil qawmal kafirin sai fara da Allahu Allah me yasa bai ce war rabbu ba suna Allah la yahdil qawmul kafirin sai ka wallahu saboda nan ana zancen tauhidi na da kafirci don ka gane cewa wannan wanda sun ka kafirci ma ba zai shiryar da su ba don ana zancen uluhiyya ne bai ce wal azizu ba bai ce wal ghaffaru ba an gane ko na'am yana da kyau mu fahimci irin wannan cikin balaga wato ta alkur'ani mai girma an gane ko shi yasa ce wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah ba zai shirya da mutane ba waɗanda suke wato kafirai to kuma nan me yasa bai ce Allah la yahdi Allahu alqawmal kafirin ba yayi ta jumla fi'iliya sai ki yi ta jumla ismiya Allahu saboda an fara da sunan Allah shine babban sunan da da an ji shi to an san al'amari bai da ba- ba- ba- babban bane wato littafhim ibtada bismillah subhanahu wataala domin Allahu a'raful ma'arif na in an ka hudi shine abinda babu wata shakka an san shi kadai ne adda wannan suna hal ta'lamu lahu samiyya an gane ko Na'am.
ba zai shiryar da su ba kenan ma damu ala kufrihim Allah ba zai fa idza naza'u anil kufri bi rahmatillah hadahum Allah subhanahu wataala domin mun ce ko sahabbai ai sun kasance da ba musulmai ba واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كوكم والله لا يهدي القوم الكافرين ألا بذي شرد تاني كافرين بوات أن ياسن دتشوا بزاس مسلم تبع نفتا أنفين na'am mun gane wannan ka gane in ka ɗauki al jinsiya ce Allah ba zai shiryar da jinsin kafirai ba sai kai taksisin shi da waɗanda za su tuba an gane ko in ka ɗauke ta istighraqiyya umumiyya Allah ba zai shiryar da dukkan kafirai ba sai kai taksisin shi da waɗanda za su musulunta in ka ɗauke ta istighraqiyya umumiyya urfiyya to waɗanda shi Allah ya san da su ba za su yi imani ba kenan ba sai kai taksisi ba na'am alkafiri na nan kafirai kuma bai ce wal kafi wallahu la yadri qawmal kafirati ba kuma akwai matan da su- za su mutu akan kafirci to nan ka sai kai taglibi janibi dhukuri ala janibil inath la yahdi an gane ko na'am asalin shi la yahdiyu la yahdiyu domin fi'ili mudari'i ne an gane ko in an ka ce fa'ala ko a ce yaf'ilu ko yaf'alu ko yaf'ulu ina fata da fahimta ta hada asalin shi hadaya yahdi yahdiyu to saboda haraka ta yi nauyi akan mi akan ya'un ko mu ce harful illa yasa ba a bayyana ta ba na'am wallahi abinda muka faɗa ya zamanto daidai na'am Allah ya ba mu lada amin sallallahu wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana amin sallallahu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya bada lada